أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استعق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موضوع وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وأن- فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يو باشمنا جمعة شابيو غواتنا سفر هجرة shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daga nan markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke birnin da makaram a unguwar karkada kamar da yan wanda aka saba insha Allah akwai dan fadakarwa kahin muhara tafsir mu za mu tashi tafsiri cikin suratul hijr aya ta 26 insha Allah fadakarwa game da kun san kullum aka ce mutumin kwarai idan yayi wani abu an yi hodi an yi ganin lahi a gaskiya kan samu yawan tambayoyi ko na shiga haƙƙi ko na babakere na 'yan uwa mata sai su yi bayanin kaza kaza kaza kuma a ƙare ya ce kuma ahalus sunna ne hama iya zuwa tafsiri ta ce hama iya zuwa tafsiri yan uwa kamar da kullum cewa kullum rayuwa ba na saba ba haka yake ɗabi'ata ko al'adata kullum kamata ya karatu ya canza mu daga al'ada daga ɗabi'a mu koma bin doka ta musulunci daga cikin wani ababen abin mamaki za ta mutum mai da'awar sunna amma lokacin rikici kai tsaye iziri zai ci na miki saki uku wani ma sakin guda dillahi ne an wa tsari na musulunci nasin ƙur'ani sura ta musamman allah subhanahu wa ta'ala ya mana don suwar talak tsarin saki a musulunci kuma ya mana umarni su tsali urna da iddati na wa'asu da idda amma duk da wani umarni na allah da sura ta ƙur'ani ta musamman ta tsarin saki na bayan can cikin sutun nisa na maganar bin hanyoyi na wa'azi na ƙauracewa na bugu da ta kara karya ba da maganar dai neman dangi in ta kai a kirawo iyalai a zamana duk a tattauna bayan waɗannan matakaya sun ƙare ne tukun kuma su ma sakin halatta a yi cikin ƙa'ida cikin idda sananna imma cikin tsarki da dai lokaci wanda ya dace ba kurin ba da kayan shigurin nasu keke ko sakin ɗaya ne ma laihi ne iya jiya ma kun kwanta yanzu ka ce ka mata ka sake ta iya buƙatar bin doka ta Allah kan wannan tsarin da Allah mana ka je ka bi ta wannan ka bi ta wannan an ga wannan an ga wannan dangi da komi an ji an baka wannan ɗaya balle ma a yanzu an ka samu ci gaba za ta an yi almai da sunna ne ma dalilin kana ahlus sunna kin ne ma haka baka to amma idan abu ya lalace ba a tsaya abu sunna sai mutum ya ya abun shi mai daɗi kullum sai yanki hukunci duk wannan dangin da aka tara aka yi magana kansu aka zo aka aimata cikin mutunci sai ku ji labari wanda tana gida ba mu ji labarin abin da aka yi kullum danki a hannun shi yake shi zai yanke da kuma ya saki iya bukatar gaskiya mu a yi kokari a yaki da zuciya da yi kokarin bin dokoki na qur'ani da sunna don mu samu zama lahiya idan yau kai kama da yau na ta zama da yakka kenan bin tsarin musulunci shi da kamar kyakkyawar rayuwa kai cikin nutsuwa diyarka cikin nutsuwa mataka cikin nutsuwa kowa cikin nutsuwa in an doka ta Allah ne amma in bin doka ta Allah in yi abin da na ga dama da ina da hali in nake yake ta to Allah ya bar bayan kana cikin an ta'adda akan doka ta Allah Allah taimake mu da bin dokokin Allah بسم الله الرحمن آية 26
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلسال من حمأ مسنون ‘yan uwa wa'ina ayoyi za mu ji asalin rigimar ɗan adam da hatsarin ɗan adam ke ciki a nan allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana asalin halittanmu walaƙad halaƙanar insan lati haƙiƙa mun halici jinsi na mutum adam kenan farko min salsalin min hama'in masanu daga wata laka busarsa wata ta canza nan wani lati min turab min tinin ladi min salsalin kalfaha dindai nan marahin ne da Allah subhanahu wa ta'ala mai iko mai yin abin da ya so ba kai da aka bisa arfa aka bisa ma adam kun ga adam na ana ganin shi sai da aka bisa matakaiya min turab asali dai ya tabbata a sunna wannan kasa an dauko ta da dukkan wuri wuri daban-daban na duniya da baka da fara da ja da masara da mai taushi da mai da mai tauri ire-ire da haka dai da manzana ba labarin ta waɗannan canjin wurare da aka ɗauko ɗiyan aka ɗauko ƙasa halitta adam shi yasa halin 'yan adam yake daban-daban wani ja wani gori wani baki wani masara masara ya ce wani mai kaushin hali wani mai kaushin hali duk ya dace da irin kasar da aka hada aka yi mu har asali kenan a yanzu na za suna tabbatar suna cikin musamman imam ahmad kenan wannan shine asalin turab wannan turab kin ce za a gama heta domin an haka jika kasa mai take koma tsin idan laka ta jima mai take yi za ta fara tsami ta masanun min hamadin masanun kenan laka ta canza an jika ta canza ta koma baka ta canza kuma ta kuma kuma sanun ta fara tsayanu haka laka ta jima wannan idan kuma ta jima ta har wasan tsayin laka ta bushe tana kuma salsal wa mai tauri ta kalfakar aka yi ka bayanin kamar zaman randa ko tulu kwankwan inda ka buga za ta iya kara dole matakai da aka wajen halittar adam to wannan tabbacin halittar adam ne daga wannan tsantsan laka kuma take canza bayan zuke na adam ga asalin halittar shi yace wal janna khalaqnahu min qabl min nar min nar samu shi kuma aljani usuli uban iblis mun halitte shi kahin halittar adam ya zo kahin halittar adam yace min narin samu daga wuta mai shiga jiki ko mai kuna daga wuta aka yi shi wannan ya zo a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayani cewa khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqa wa khuliqa al-jannu min marij min nar wa khuliqa adam mimma wasifa lakum wannan ina ga ruwaya ta cikin bukhari sun wata ina ta kagale yace an halicci adam an halicci aljani asalin mala'iku daga haske aka yi su jinsu mala'iku Allah ya yi su da haske aka halicci aljani daga tsantsan wuta aka yi adam daga abin da aka siffanta shine wannan daga laka daga ƙasa ya ce aljani mun halicce shi kayan adam daga wannan wuta mai ƙuna wannan haka yawa kana bayan ƙarewa ko mega mala'iku وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين نعم wa idza qala rabbuka lil malaika ka ambata mutane wani abu da ya wakana lokacin da ubangijinka ya yi wata magana ga mala'iku ya sanar da su inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masanu zan yi mutum wata halitta ta mutum daga ainihin tsantsan lakayan wadda ta canza wannan halitta da zan yi fa'iza sawaitu wani fakatu fi ruhi idan na daidaita halittar shi ta yadda nake so na busa mai rai daga cikin rai na nan nisaba zuwa ga Allah dan Allah shi bu shi ne mana ne komi ba da mawayar a Allah shi busa mai ran yace bayan na busa mai wannan rai ku tsabana mala'iku fa qawlu sajidin ku wadi ku yi sujada ga wannan halitta ta haka Allah musu umarni ba su labari in an kare ga abin da za a yi kuma an yi halittar adam ki an musu umarni a mace fasadar mala'ikatu فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين
na'am wannan umarni da Allah subhanahu wata'ala ya bada yace dukkan mala'iku fadal mala'ikatu mala'iku sun yi sujada ta kulluhum ajma'un dukkan su gaba daya kayan babu wanda aka rage daga cikin mala'iku kowa ya bi umarnin Allah ya yi sujada ga wannan bawa na shi amma wannan illa iblis aba sai iblis yaki bin wannan umarni duk da iblis cikin kaf alabayani kanu minar jin jinsu ce daga aljanu yake saɓanin irin abin da yake zai wani isra'iliya cikin tafsirai da suke kawowa a shi ma cikin mala'iku yake amma da sunan azazilu iya cikin masu bauta ƙware a cikin mala'iku ma iya cikin ubbar masu bauta mai yawa ta mala'iku da da kisa ce doguwa ko shi ma dai iya cikin mala'ikun daga baya a nan ne ta ko aka wurta shi aka lance shi a nasin ƙura'ani da suna sun tabbatar mana shaidan daban iblis daban وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لهم عدو بئس بئس للظالمين.
للظالمين بدلا
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم lokacin da ubangiji ya ce mala'iku ku yi sujada ga adam fasada da mala'ikatu mala'iku suka yi sujada gaba daya illa iblis ya ce kana min aljin sai iblis bi wannan su dama shi daga cikin aljannu ke fa fasaka an amar rabbi ya ki da'a shi ne tawaye ya ki bin umarnin ubangiji na yin sujada ga ma- ga wannan adam ya ce a fatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu fi sajzalimi na badala yanzu wannan shedani wannan maki naku shi za ku dauka maki maki ku dauka a matsayin masoyinku Allah ce tur da irin wannan canjin ka dauke makinka a masoyinka yan wa a takaice dai magana iblis aljani ne ba mala'ika bane wannan wata isa ka ajiye ta a gehe wannan iblis aba an yakuna ma'a sajidin sai yaki sujudi yaki zama yaki yin kenan sujada ta mata sai ba su ko shi kenan yaki yin sujada cikin mala'iku suka sujada kenan yaki bin da yaki bin umarnin Allah na yin sujada ga Adam wannan abu da yayi Allah mai tambaya a قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون bayan iblis ya kiya Allah mai tambaya ya iblis ya kai iblis ma malaka Allah ta kuna ma'as sajidin mene ya hana ka ka shiga layin masu sujada ga wannan bawana me dalili da hujjar iblis qal lam akun li asjud li basharin khalaqatahu min sisal min hama'in makanun Allah ni kai ta gidan ci ko ni ba zan yi ba sujada sam ga mutum mutum wanda ka halitta daga laka mai wari min mi sujada sunu ya alfaka cewa shi ai halittar min narin zamu ga insha Allah shi ya yi da wuta iya alfaka nan kenan ya fi mutum daraja wannan girman kai shi ya kai ga iblis ganin adiya ga adam ya hai adam daraja don shi ya ga adam da kasa ce shi wuta ta kai kasa daraja wannan kiyasi mummunan kiyasi shi iblis ya yi ya kai shi ya baro shi yanzu ga hujja da ya ga malaka Allah ce mai قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
قال فاخرج منها فإنك رجيم yanzu wannan abu da yayi na kin bin wannan umarni na Allah subhanahu wata'ala aka mai umarnin huta daga cikin layin mutanen kware layin bayan Allah na kware kan malaku kenan fakhruj kuma fa innaka rajim kuma kai mana jehehe daga rahama Allah abin jehewa daga rahama ta Allah dan ba kai ba rahama ta Allah wa inna alayka la'ana kuma tsinuwa ta tabbata kanka tsinanne ne kai kuma wani tsinuwa ba ta yankewa ila yau muddin har tashin kiyama mu ne yan wa Allah ya so don hama shi ya baka dama abin da ya hana ya haramta ko da shirka da Allah ce za ka yi shekaru kana yi ɗaya rana ka tuba Allah ya gafarta ka ya gafarta maka ta gida aljanna amma iblis Allah ce la an ƙari har tashin kiyama kai tsinanne ne dan wannan in ba da nama kare mu wala ya ku haka nan Allah ya ce duk wanda ya zina an kare duk wanda ya giya kun sai wuta duk wanda ya kariya sai wuta Allah ya zo ba mu ci alamin da kai inda Allah Allah sai haka ya mana kowa ya ce duk wanda ya kaza laifin sakon Allah kuna ya dan wuta ne kurin ba mu ce ma Allah mai sai ko ko canza umarnin Allah mu wannan rahama ce ta Allah ga bayi sai ta mana damu tuba mu tuba a gafarta mana mace iblis jihehe da rahama ta Allah har takin kiyama shi ne bilis ya san da haka Bab- babu gyara babu natuwa an ƙare sai nemi wata hanya daban ƙala rabbi قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال قال فإنك من المنظرين مم.
إلى يوم الوقت المعلوم نعم قال قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون يزين يمت دبارة cewa Allah ka dakata mana a bayyana ka a kashe ni har ya zuwa ranar tado da bayi har kiyama kai mutu kun har karshe har karshe qal sai Allah ce fa innaka minal munzirin eh an barka an dakata maka a makanin ba lokacin mu da shi yake so ya ce ila yomi da wakatin ma'alum zuwa wani wani wuni na lokaci sananne a wajen Allah na dai mai kenan an bar shi an dakata mai ba zai mutu ba da gaugawa zai ja lokaci dan uwa wannan shine asalin rigimar dan adam da iblis ko matsayin dan adam hadari da dan adam ke ciki nan ne tushe magana nan ne dan ba inda bai taso da kullum ana cewa mai imani lazim ɗan adam kullum karka zama kana tunanin matsayinka takanan kana ci kana sha ka yi arni ka yi aiki ka samu aiki ka yi gida ka yi iyalai ka yi wani duk wannan duk cikin program adam ne cikin zaɗa adam ne kayi kayi kayi me ƙarshen duk wani lamarin za ka bar wannan duniya to shi wannan iblis duk wannan tsarin kai da suke wani tsare-tsaren gaba daya shi babban tsarin shi ga shi nan me ya kala rabbi
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين
kaji kai kake magana in yi gida in yi wane ne in yi waye wane ne shiga na shi qala rabbi ta ya ubangiji bima aghawaitan dalilin wannan halakar da ni da kai dalilin wannan bawa naka la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in kina rantsa da girman ka Allah wa'annan ɗiyan wa'annan sai na kawata musu ƙarya in kawata musu sabanka a cikin ƙasa idan kawata musu kayan banza kuma zan ruɗe su gaba ɗaya Allah ka shi rantsuwa da yi ta ga yanda zai da kai ga yanda zai da ɗan adam in wa wannan alkawali da yi in mun koma cikin araf ta mu biyu ko yi ma aka bai ta yi na ƙwadon nan za mu ga abin da aka yi قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين
yanzu yan uwa wannan alkawali da ya yi na hallakar da ɗiyan adam za mu ga inda ka fara ya ɗauki alkawalin wai ta kowace hanya ya yi rantsuwa fabi ma a gawaita ni ya Allah na rantse da girmanka dalilin wannan hallakar da ni da kai la na lahum siratal mustaqim duk wata hanya ta kwarai za shi ya zamana da katin karo ya ture ka kaka shiga duk hanya ta kwarai sai ya je ya tsaya duk kayan kwarai ya hana kakkai kakkai bari to ba nan ya tsaya ba kadai ba yan kame hari ba kafin ka zo ita sun mala'atiyar nan min bai ihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an jama'ihim ita Allah kuma zan je musu zan kai musu hari ta kowane bangare zan je da gaba da da- da gaba da baya dama da hagunkin su wala tajidu aktharuhum shakirin wannan bayi naka mafi yawa zaka samu ba sa ma godiya kun ta Allah ba labari wala kar saddaq alim iblis zanu fatabahu ila farqil mu'minin wannan alƙawari da ya wannan tamamin Allah ya ce iblis tsammani da yayi na hallaka da ɗan adam ya gaskanta abin da ya ƙauni domin sun bi shi ɗan adam ce sun bi shi illa yan kaɗan daga cikin masu imani Allah samu alamin su kai yan uwa wannan kowa a cikin mu mazan mu da matan mu kowa iya cikin wannan tarko iya cikin wannan yaki tsakanin shi da iblis da diyan shi da haka yan uwa kenan ba abu mai hadari a rayuwa ka ta dan adawa adawa ga dan adawa faɗa adawa na duniya nan na kayan duniya na siyasa a ɗan adawa na hakika wanda domin nema ke ganka a wuta kura kuma kai kake ga fada kamar ta shi harkokinka shi ba shi da aiki ne wannan ba ba shi da aiki ila ganka ka bar hanya kura kuma rantsuwa yi kuma gurin shi kenan a duniya kai da kake da gurin ka yi kaza ka yi saya kuɗi ka sai kaza ka yi gida ka yi mota ka yi diya ka yi waye shi ba shi da gurin komi ila kuma ya ganka ka ɓace kura ya yi wannan rantsuwa za shi ta kowane ɓangare sai ya ga waɗannan mutane ba sa gode ma Allah to yanzu alaka fakhruj fakhruj minha mazamuman madhura قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين na'am yanzu Allah bar umarni na akhruj minha fazamu madhura yanzu ka huta daga matsayin gida na aljanna kuma abin zargi abin korewa daga rahama ta Allah to wannan maganar zargi da maganar korewa daga rahama ta Allah ga alƙawari da Allah ɗauka laman tabi aka minhu su innan ɗiyan adam wanda kai rantsuwa za ka bi ta kowane ɓangaren su shi kuma Allah bai ce ba a baiwa sai ce asalin yan asalin mutum iya cikin jarrabawa an ce tsakanin wata jarraba mai haɗari nan Allah ya rantsuwa nan Iblis ya rantsuwa muna tsakanin rantsuwa biyu Allah Iblis ya rantsuwa sai ya gama da mu kuma Allah ya rantsuwa la'amla anna jahannama minkum ajma'in Allah ce sai na cika jahannama da kai da duk wanda ya bika daga cikin ɗiyan wannan adam Allah rantsuwa sai ya cika jahannama da ɗiyan adam da iblis wace za a fasa haka yi wakil shi ya ce yaƙi ne iyakai yaƙi tsakanin mutum da iblis kana nan da yake dama da hakun yanta kowace ɓangare a yake alkhairin zai biyu ka kaga cewa kai kai mai sallar sai an mai sadaka ya samu kariya a gani mai kyau ce kai mai badawa ne abu dai kai ka iya kai goni ne duk hanyoyi na kwara anan bai barin ka kaga cewa kai a masallacin ba barin ka bai a masallacin ba ya gidan giya ba a masallacin a aikin kwaran da kake yi ya nan ya sa maka ya bata maka aikin ka ko ta hanyar ka saka wushi misali yanzu kawon taimako sau nawa kasan adam sai kawo mutum agaji kai tun agaji dan adam wata ran sai ka ya manta ka manta mishi ba wata ne ma ga mafukan magana sai zuga ka ta me gori ta me gori kai fa da ka gori ya tsare da ka gori ya rushe gaba daya da ka mai gori da abin da ka ya rushe Allah ce ka gani to kage hawai da yau ka tana da ban ya saka wuci ka ka bata gaba daya shi ya dariya ya bori na kenan yaƙi ta kowane bangare babari da yake muna tsakanin wannan hadarin rantsuwa ta iblis da rantsuwa ta Allah subhanahu wataala yanzu ga abin da ya rantsuwa zai dan wa kusan girman hadarin yanzu wannan dai Allah ne ya rantsuwa shi ya rantsuwa ga abin da zai a gaba tun wannan abin da wajen muku farkon rigimar dan adam farkon matsalar tsarin taso daga can abin taso can da tushe kuma tsara magana daga yadda aka fara Allah ya yi wannan magana mace ga Adam fasala ya Adam اسكن أنت ذلك الجنة اسكن أنت ذلك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أعرف فيا آدم اسكن أنت ذلك الجنة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين yanzu bayan wannan duka bayanai ya kare iblis ya rantsuwa Allah ya rantsuwa Allah ce ya adam kai usukun anta wa zawjuka aljanna kai yanzu ka zamana a wannan gida da kai da matarka ku zamana a gidan aljanna a yake amma fa kula min haisu shi utuma duk girman aljanna ku ci abin da kuke so kun ragadan cikin sauki cikin yalwa amma wala ta ƙaraba hadihi shajara kan ku yarda baki ba ko kusanta kada ku kusanci wannan itaciya in kuna kusantar ta fatakuna min zalimi za ku zamanto daga cikin layin azzalimai za ku cuci kanku da kanku yawon kaga da kaga kaga adam duk girman aljanna ita ne aka ce kaga taɓa kura ya ci komi ba ce madadi ne ya kawo da ranka kurin tashi aka ce ajina suna suna kutumar dadi a suna ajina akwai tumar dadi ajina kai ce wai ce mara dadi ajina akwai tumar ko a cikin kun zama gidan mutane wai ce mara dadi ajina sama abin da ajina sama mara dadi ka ji ka shi kenan ne shi da Allah ce ka kusanta wani itaciya za ka zamanto daga cikin azzalumai shi kenan zan ba an ga adam ka shiga ka more ko mai kai amma banda mai tashi to ya bana fa wasa wasa lahum shay fa waswasa lahum ash-shaytan an anha فوسوس لهم لهم الشيطان فوسوس لهما الشيطان عنها يبدي لهم ما مول يبدي لهم ما يسأتهم يبدي لهم
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقسمهما إني لكما لمن الناصحين
جزاك الله خيرا yanzu kenan bayan adam na cikin aljanna kuma ga kashe da aka mishi amma shaitan fawwasa wasa lahum shaitan ya shiga ya sa musu wasuwasi wannan wasuwasi ya yi da daman don ya kaskantar da ya buju ya lahuma ma wuri an ma masa wace ma daman ya yi ne ya musu tonon asiri daga na wace tonon asiri ne domin suna cikin sutura mutunci na gidan aljanna na kayan aljanna ya musu haka don ya san daga sai saba ma Allah wannan sutura ba ita shine ya yi haka yubdi ya lahuma don ya bayyana musu ma wuri a numa min sab'ati ma abinda aka riye musu na al'aurus sai zo musu nan asiri ya musu zur ya sa musu zur kuma wannan don ka gane wai adam amai da rayuwa ba kurum adam kun tibna cikun ya cikun a cikun ya ci a a abin da yake wakar ya ce musu ma na hakuma rabbukuma ubangijin kuwa wannan abin da aka yi bai hana ku ba an hadihi shajara mana ubangijinku bai hana ku cin wannan itaciya a banza illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin kajuwa kurin kina adam wannan abin da aka ce wani cin kace ce ba abin da ya hana a hana kai ba abin da ya sa hana cin itaciya kurin ba a so ne domin in ka ci za ka zama mala'ika ko ka zamanto ba ka mutuwa ha abada yi biyo wa adam ta hanyar matsayi da dawama ka a mutu da girman adam kenan san matsayi da ka'a mutu duk bala'i da ka'a mutu ita kuma ya mutu wannan shi ne matsala ta wannan hanya ya biyo ma'ada ga abin da an ci a samu matsayi kun ba a mutuwa haka abada bayan ya gaya masa haka wa kasama kuma inni lakuma laminan nasihin kajuwa da yaudara sai da ya rantsuwa da girman Allah an ce ba abin da ya zara Adam ya wani rantsuwa ta ƙarya Adam bai tsammanin wani zai iya rantsuwa da Allah akan ƙarya mutum bawa na Allah ya rantsa da Allah akan ƙarya Adam bai tsammanin zai haka za ta faru to wannan maganar rantsuwa da ya yi inni lakuma laminan nasihin na ni na haka na rantsa da Allah misali ina muku nasiha ina gama gaskiya ne kurin da abin da ya hana aka da abin da ya sa aka hana ku cin wannan itaciya kurin da ku zama mala'iku ko ku dawo ha abada wannan abin da aka yi fadallahu ma bi ghurur fadallahu ma bi ghurur فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
Allah ce wannan fadallahu ma bi ghurur shedan ya shiryar da su ga cin wannan itaciya ta hanyar rudu ta yi ruɗe su da me ruɗe su da dawwama ko matsayi ta wannan hanya ya ruɗe su falamma zaqa shajara lokacin suka suna cin wannan itaciya badat lahum sawatuhum kai tsaye suna ci sai suka zur sakan ta fara ma shi ya sani ya san matsayi abun suna cin wani itaciya sai al'aura da aka musu sutura ta aljanna kai tsaye ta zube yanzu masu kaya na aljanna mutunci sai ga sanan wata fika ya khasifana alaihima min warqil janna sai ga an shiga yawo ana neman gani har ya lawa ka ga lalace sai daga cikin sutura cikin mutunci adon aljanna amma yanzu neman itaciya neman ganyen ice ake wanda za a rage al'aura suna cikin wannan hali na rudu na neman a rage al'aura wa nadahuma rabbuhuma alam an hakuma an tilkuma shajara shin can ubangiji ya kira su ubangiji ya kira adam na hawa wa nadahuma rabbuhuma ubangiji su ya kira su alam an hakuma an tilkuma shajara ba na hana ku ba taba wannan itaciya kuka ci kuma wannan da yau dare ku wa kullakuma na gaya muku illa shaitana lakuma aduwwu na gaya muku shaitan makiyi ne kuma kiyayya a fili karara ba wani kwana kanta kiyayya ta tafi ta zahiri ya aka yi kun shiga wannan hali ba an gaya muku ba kab ku yi shi kuma da yaro da ku an gaya maka bakin gane yau kuma kwabu makiyi kun ga nan muna magana adam iblis ta fara tun daga baban adam wannan za ta kakan mu ba a wannan wani magana ne yanzu abin nan ka san girman hadarin iblis mu san girman hadarin shaidan a gare mu wani aji babu labarin asalin babanmu adam annabin allah manzon allah wani allah ya halitta da hannun shi amma gashi a wannan halin tarkon iblis ya shiga zo bin jami magana ya gudu cikin wannan halin me ya ce da suka ce قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين yanzu shiga wannan hali qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin duka suka ce ya Allah duka sun tabbatar da sun wa'azin dako sun shiga cikin tarkon iblis sun tabbatar gadan gadan ya musu yaudara ki zake neman gafara ta Allah rabbana zalamna anfusana ya ubangiji mu da yanzu mun zalunci kawunan mu yi laifi mun auka cikin laifi suke ana neman gafara ta Allah sai waɗanda mutakafir lana wa tarhamna ya Allah idan baka gafarta mana ba wannan laifi namu baka ji kanmu ba daga da rahmaka Allah da na kullum na kasin za mu zama daga cikin masu tabewa dan ba baka tsara irin kasan lafiya suke nan akwai nadama sun yi nadama game da wannan laifi nasu na shiga cikin tarkon iblis masu na neman gafara ta Allah da cikin Allah kar Allah ya kama su da laifi suna labarin yadda Allah ya la'anci iblis ko kuma tsinuwa ta har abada to suna neman tsari a wajen Allah Allah ya gafarta suna neman gafara ta Allah da jin kan rahama ta Allah da jin kan Allah yanzu ba ni Allah ya musu قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين نعم ينزو ألا بل من قال هبطوا بعضكم لبعض عدو فسبقوا mana daga aljanna munnan Allah kenan suke magana zama a nan babu ta kare zama cikin wannan rahama ta Allah ba sa wani sakon da koyi nan gida ne na masu na masu da ba a nan ba saba ma Allah gidan aljanna gida ba saba ma Allah nan yanzu ku sabka kuma ba'dukum li ba'din adu Allah ga muku da kai kenan iblis ɗaya iblis da kai adam da ku tsakaninku makiya ne a san da haka makiya ne amma wani kiyaye ana za a yi ta wala kun da mustaqarun nan kasa za ku je wala kun da mustaqarun wa matar lain za ku zamana yanzu kasa ce za a koma yanzu ku suka na umarni a sarko kasa a saman kasa za a yi gwagwarmaya can ce matabbatar ku can ce matabbatar kuma wa matar lain za ku yi ɗan rayuwa zuwa lokacin da Allah yanka makoma ثم ولن ألا فيها تحيون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون wannan ƙasar za a kai ku Allah ce fiha ta hayau a cikin wannan ƙasa za ku ci gaba da rayuwa kuma wa fiha ta mutu a cikinta za a ɗauki ran kuma in lokaci ya yi wa min ha tukhraju daga wannan ƙasa za a hudo ku da yin hisabi shin wannan haka Allah ya hukunta tsakanin Adam da Iblis da zuriya kowa a cikin su to wannan ƙasa da za a zo gidan gugurmaya ne Allah ta fa'in ma cikin bakara fa'in ta lakum min hudan amma ta hudaya
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ce fa in ma ya atiye lakum minni hudan tambakara ne bayan amsa mun sarkowa Allah ce in ma yanzu kenan ga kunan za ku zo duniya wannan duniya Allah ya tsara zai aiko da manzan da sako daga wajen shi zai aiko da manzanni a cikin iyan adam ya ce yanzu fa in ma ya atiye lakum minni hudan yanzu in shiriya ta zo muku daga wajena faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda ya bi shirin da ke zuka nan an koro ku an wudo ku daga cikin gidan aljanna to amma akwai damar komawa lokacin da na aiko da shari'a duk wanda ya bi shari'a ta ba magana tsoro ba bakin ciki gare shi yanzu ya koma gidan da ya huto gidan aljanna amma wannan zina kafaru wa kaddabu bi ayatina والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون amma kishe masu da'a wanda zai na kafaru wa kazzabu bi ayatina wa'anda suka kafirce mu Allah an zai kai ta da ayon Allah to la ka asabun nan su wannan sunan yan wuta kuma hum fi khadu khadu masu dawama a cikin gidan wuta wannan algayin da Allah ya tsara ma Adam da ɗiyan Adam a rayuwa ta wannan duniya yanzu ka yanzu a ci gaba da gwagwarmaya can cikin arabci Allah yake gaya mana bayan wannan bayani yake mana cewa ya bani Adam kada an zanna يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم وريشا ولباس التقوى خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون
ka sake babin Adam sau'ata يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا na'am وريشا ولباس التقوى خير ذلك خير.
ذلك ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون yanzu yan mun ji ga wani da cikin duniya sai da ke mana wani kira da sanarwa hanyoyi masu kai mu sabaro mu neman kawa da burgewa yace ya bani adam kada anzalna alaikum libasa yuwari sau'ati mun samar wa mun sabkar muku muna samarwa ce da Allah muku na tuwa wadda za ta rihe al'aurar a can aljanna ta matsala ta neman an hudda ma adam sutura kenan nan duniya Allah zai ba zai ba ku kayan sutura a sa kayan iri iri ga sanan iri iri na rihe al'aura yace warika kenan akwai kaya na darura na sa kaya a kiyaye al'aura kuma akwai kayan aro a yi kulliya a mori a birgi duk wannan Allah samu da su a duniya to amma wa'annan ababe karshe da wani ba su takawa zalika khair amma ku sani kada wannan kawa ta rude ku kayan ado ya rude ku yace libasu taqwa tuha dabi'a ta tsoron Allah ta zalika khair ita ya alkhairi kan aka burge kai sab ruke mutum banza ne nan wani shi sai manzo Allah ka cewa ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamida ta isa abdul khamisa ta isa wan takas a ta ruwaya annabi ce ya halaka bawan kudi bawan dinar bawan dirhami mu ce bawan naira bawan dala bawan sefa ko yace kudi kura annabi ce ya tabi ya halaka shi haka ya tabi bawan kaya bawan riga bayan kayan ado bawan shi ke da gudun ba abin da ya dame shi kun ya sab kun ya more to ne ya halaka wani hanyoyi da shaidan ke yaudar dan adam to Allah ce ku sani kenan ka zaman to mai tsoron Allah shine hakikanin kwalliyarka hakikanin gurinka ka zaman to mai neman tsoron Allah jin tsoron Allah shi ne komai a duniya ta zalika min ayatin wani abin da yake gabata daga ayoyin Allah ne kuma an ba ku wannan labari jalla Allah mai zakarun dan kuma masu wa'azuwa ga shi da yawa ga asalinmu ga matsalanmu ga abinda wannan duniya ta wannan ta duniya ga abinda muke ciki a kanta bayan haka Allah ce mana kashe ya bani adama يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يعلمون na ɗan uwa islami ba kenan إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون Na'am. yanzu yan uwa duka bayan wannan bayanai duk an yan uwa kuma ce kullum ce qur'ani littayi ne jagora wanda yake sa mu kan alƙibla kan hanya mu ɗauki qur'ani littayi ne jagora mai sa mu kan hanya ba kuma mun ji ba karatu an ji karatu a wannan zama ta ibaka seti na matsayin rayuwarka da irin haɗari da kake ciki a wannan rayuwa ta duniya tsakanin alƙawarin Allah da na shedan kuma da irin haɗarin shedan ga ɗan adam da mun ga da yawa baban mu adam ba mu ba yanzu bayan wannan Allah ya kira ya bani adam ya ɗiyan adam duka nan kowa cikin mu iya ciki maza da mata la yaftirin lakum shaitan nan nace nan fitina nan la yaftirin lakum shaitan kar ku yarda ka ce ne kada shaitan ya fitine ku la yaftirin lakum shaitan kada ku yarda shaitan wannan makina ku kar ku yarda ya fitine ku dan iya nan ba shi da aiki illa ya gama da ku kar ku yarda ya fitine ku kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda muka labari dai kamar yadda ya yau da uwayenmu adam da hawa ya fitine su ya huddo su daga aljanna yanzu an huma libasahuma liyuriyahu ma sau'atima yadda aljanna ya yau dare su ya musu tonon asiri ya sa aka hudda musu tuha da dan ya gwada musu al'arsu a hili wani shaidan ala ta koyi hankali da shi sai Allah ya gama innahu shi wannan shaidani shi wannan ya raku kuma huwa wa qabilu min haythu la tarawna mushkila kenan wani dan adawa ne wanda baka gani ko a yakin waka ce yakin sun ce yakin wani ke yake ba yake ba sojira fa yakin sun kuru yakin an sun kuru shi ne ka zo ku shi ta kare da zai zuwa jama'a jama'a kuma ko kiran nan ba sai shi ba inda yake ne gaba da gaba sai wani kake jewa da kake tawo wuri jewa inda suka kama gari ake gaba gaba sun dan gaba su amma sai labe cikin mutane so sun hira da ku su muku jaje iya kwana sai shigo maka dan baka baka ne shi baka san waye shi ke da shi na hadarin shi dan Allah ya ce shi innahu shi ke dan yarakum kuwa kabilu iya ganin ku ba shi ba da shi da ƙabili da jama'a shi ɗaya shi suna ganin ku min haisu la tarawnahum ta inda ku ba ku ganin su shi ne hadarin wani yawa bayan wani hadarin kuma tare yake da kai kuma kowa da nashi cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi ke cewa sahabbai ma minkum min ahadin illa wa kallallahu bihi قرينه من الجن قالوا suka ce ya rasulullah yace wa iyaya illa anna la amani alai fa aslam fala yamul illa bi khair annabi kace sahabbai babu ɗaya a cikin babu ɗaya a cikin ku ma minkum min ahadin babu wani ɗaya a cikin ku kowane ne illa sai Allah ya wakilta mishi karin kishi ma'ana abokin zama daga cikin aljanu kowa da nashi suka ce wa iyaka ya rasulallah har kai ma ya manzan Allah da naka ya ce wa iyaya nima da nawa nima haddani amma ce illa da la'anar inni Allah ya taimake ni ni nawa fa asalam ya musulunta fala ya amurni illa bi khair bai mun umarnin ɓanna sai alkhairi kuwa haka wata rana cikin sai musulunkin da aisha wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya huta sai kishi ya kama ta ita yi take iya gidan wata daga cikin matan yaji ta yi dawo ta hau ta wuce ya ce aisha a wakar shi zaki shida miki halayen shida miki zo miki shida miki ne zo miki ta ce rasu da shida miki mijin zai ina shida zo wani rike shida ne a mai rike shida ne ya ce yi shida shida ne ta ce a wani kullum sani kowa iya da ya ce kowa iya da shida ne ta ce wa ya taso da haka ma taso da ya ce wa ya nima da nawa ya ce Allah ya taimake ni nawa ya musulunta baya mana umarni da komi sai aikin alkhairi kuma kenan shine hadarin da muke ciki gwagwarmaya ce mai hadari ta kawa ta awa bai da sa maka wasu wasi kuma ta kowane bangare na rantsuwa ta kowane bangare duk hanyar da ka sani ina ne babarin mu zai ba wasu zaka je ka wata wata ran kana yin waswasi har ma zai ce maka wawa Allah ma gaba haka manzo Allah ce zai ga maka kai ya ce maka wawa Allah ma wayi cikin musulunci sunan Abi Dawud sabai suka suka ce ya rasulullah da sai ibn abbas suka ce ya rasulullah wallahi wani wani tunani na zo ya rika yawo a zuciyarmu da mu mutu mu yi lafazin wannan abin da yake raya mana Allah gwanda mu kone mu zama gawayi ake nan ana samun haka yace wani abin kuna samun haka a wurin waje tumu kuna samun haka su kwaya zuwa yace za ka sari iman wannan shi ne iman kace a wurin da kace a imanin kenan da abin ya tsaya a wasu wasu da ka zo ba a aikace abin haike damun ka imanin kenan sa kana hake nan ba a rabuwa da wasu wasu idan idan sahabbai sahabbai sun shiga irin hali ina ga mu ɗan baya kenan ɗan wa akwai haɗari kuma dole mu san da haɗarin kai yau da muka neman tsari a wajen Allah da wata ruwaya da annabi musa yace yace dan zai suka mutum zai zo ya rinka riya maka kalma hatta ma wa Allah idan ka samu haka cikin abin da kuwa sahabbai ka ce amantu billahi wa rasuli kai tsaye amantu billahi wa rasuli wata ruwaya ce idan ka ji haka kai ku yi ta'awuzi uku ka tuwa bangaren ka nagu a'udhu billahi minash shaitani rajim uku ka tuwa bangaren ka nagu amantu billahi wa rasuli a'udhu billahi minash shaitani rajim kai to uku dun hanyoyi ne na kauce ma sharrin shaitani har cikin sunan abi daud yace idan mun abu kun same shi ku ce huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim dun an addu'o'i ne da ake karantawa dan neman tsari daga sharrin shaitani kai da addu'a in ziya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinika yace innahu yarakum huwa qabilu min satarawnahum suna ganin iya ganin ku da shi da jama'a ta inda ku ba ku ganin shi yace inna ja'alna shayatin awliya bi zalimin kenan aka muna san kenan marasa imani su Allah yake ba su yake sa shedanu su ne masoyansu kenan mai imani Allah na mai kariya kuma iya neman tsari daga shi ɗaya ka rika neman tsari daga shi ɗanwa ina ganin ya kamata illa wata ‘yan fa'ida zan kawo yau in an jima mara fa'ida ba cikin sunan na abi dawo ruwa ta inganta nan menene mas'ala addu'a ce mahi gajarta cikin idan ka shiga wani mugun hali halin damuwa ko bakin ciki ruwa ta ibn hibban abinda yake ruwa da cewa manzana ya tara duka igin gaba daya ya tara duka iyalin gaba daya yake ce musu idza wajada ahadukum ghamman idza wajada ahadukum ghamman aw karban ko idza wajada ahadukum ghamman aw karbun idan damuwa ko bakin ciki ta samu ɗayan ku falyakul Allah Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a a ce wannan cin abin da ke gudda mutum damuwa kai tsaye addu'a ce gajera wata ruwa ta safi tu'min ta ce manzara ke ce ya sama in sanar da ke da wata kalma da za ki faɗi a lokacin damuwa wannan addu'a ce gajera mutum ya karanta ta duka shiga wani halin matsala halin damuwa karanta ta Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a Allah kare mu daga dukkan damuwa Allah kai misalin sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته